أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب الأصل والزمان الله ونعرف فداه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to na farko zan fara da yin mana jaje tukun da cewa azam Allah ujura na bi Musa bin Abil Hussein alaihi salam wa ja'alana wa iyyakum min al-talibina bi tharihi ma al-imam al-mahdi min ali Muhammad alaihi salam Ah, muna cikin wani lokaci na wani yanayi na jaje sai kuma jajen mai haɗu da jaja daban-daban ma a daidai wannan lokaci a wannan lokaci na ashura na bana sai ya zo mana har wala da tuna waɗansu waƙoƙi a baya wanda aka yi a kan yan uwa waƙen kudus na shekara tara da suka wuce a watan yuli 25 ga shi wato rana kamar ta je kenan sannan kuma akwai wani waƙen da ranar asabar na manta in ambace ta don ranar asabar da na magana da yan uwa dangane da munasaban waƙen kudus din na manta cewa a daidai nan ma akwai wata waƙen da aka yi mana a nan abuja na lokaci wasu yan uwa da suna muzahar aka buɗe musu wuta a eagle square wanda aka kashe wasu aka kuma kama wasu wanda aka kama din har yanzu suna nan tsare a gidan yari na kuje wajen kimanin so 60 da wani abu yau shekara hudu kenan to yau a lissafin mu alhamis tana daidai da tara ga watan almuharramin dama akan yi ainihin tunawa da abin da akan kira tasuwa ranar tara kenan a duniya da yawa ana ta bikin tasuwa din a daidai wannan rana wato gobe kenan za ta zama ashura a ran juma'a kenan a lokacin mun ba da sanarwa ranar talata cewa shekara ta ƙare to lissafi shekara ta cika kwanaki 354 to ya ɗauka za ta kai 55 ne domin abin da muka rubuta kenan ba muka ce za ta kwana 355 ne don ta ƙare da hudu 44 hudu zai shiga ciki amma da yake kidayen shekaru na kabisa din a ba yana bin lalai ko duk shekara hudu ba ne yana yi so wajen in ka ce kudu tana shiga cikin talatin sau nawa ne yau wato amma a shi na kabisan yakan kama sau bakwai ne ba sau shida ba saboda haka yana iya wani lokaci ya zama ya karu ya fi haka nan ba yana zama duk shekara hudu ba na lokaci yana ya zama uku ma yi saboda haka sai ni garan talata duk an ce shekara ta kare to kuma mun sa a duba mana wata jaririn wata kenan to kuma sai aka rashin sa a duk inda aka saba ganin wata ɗin duk an duba rannan an yi an yi hadari to ba mu da tabbas watan nan ya tsaya ko bai tsaya ba ba mu da tabbas saboda ainihin duk an yi hadari a inda aka saba ganin wata ɗin to kuma sun da muka ga duk ko ina ma suna bikin shekara ta ƙare sai muka ce to shikenan ya ba ta zama kabisan kamar yadda muka san mata ba kenan ba ta ƙara kwana ɗaya ba ta ƙare ɗin kenan to kuma na gan shi kai tsaye an nuna a karbala ana misayan tuta ran talata don kuma an saba a ƙarshen shekara ake ana gobe ɗaya ga wata haka kuma ka ci sauke koren tuta a kan ƙubban abulfadar abbas salam da kuma jan tuta a kan ƙubban abi abdullahi hussein salam aka mai gurbinsu da baƙaƙe duk kuma na kalle shi kai tsaye ana nuna a a talabijin a lokacin da kai tsaye to kuma suka tashi da aka tashi tsafi ran laraba ɗaya ga wata alhamis biyu juma'a uku ana nan sai ran biyar ga wata kawai sai suka canza suka ce kuma yanzu ashura ran asabar ne yanzu kuma sun dawo lissafin yau takwas ne ga wata wajen in ce to shikenan wanda in da tun farko ma sun ce ran laraba ran laraba ne karshen shekara ni ma da mun tafi akal to amma dai kusan duniya duk har da iran da su pakistan yana duk dai yau tara ne gobe gowa duk kuma gobe za su yi ashura saboda haka dai shikenan za mu yi ashura din gobe din albashi kuma dai da yake su ba mu san ba ni yanzu ban san ko ko yadda suka canza lissafin daidai ne ba amma ma ba ba lokacin mun dai dauka tun da dai an dauka shekara ta kare zance ya kare kawai shikenan sai mu tafi haka to lokacin ashura adatan mukan zauna ne mu mu karanta tarihin abin da ya faru akwai littattafai da yawan gaske da ake suke da unwanin maktar da imam hussein misali su irin su akan karanta tirin tirin tun daga fitowan imam hussein daga madina zuwa da zuwa makka da zaman shi a makka da tasowansa daga makka akan hanyarsa zuwa karbala da abin da ya faru a karbala din tiriyan tiriyan a hayya zuwa lokacin da ainihin aka ɗibi iyalan gidansa aka tafi da su birnin kufa sannan kuma aka kwashe su tare da kawo kan wa'annan bayan allah aka da su gari gari har zuwa dimashik sannan kuma da abin da aka yi masu a dimashik da kuma yadda ainihin suka baro birnin dimashik suka sake dawowa za su je hanyar su ta madina suka bi ta karbala ya dace da kamar ranar arba'in sannan kuma su wuce san su madina da yadda aka tarbe su a madina da yadda aka yi jaji aka yi kamar ya zama ba kamar sabo aka yi ta koki-koki to su ne ainihin akan ba da tarihin a takaice a gurguje haka a tuna musamman ainihin waƙen karbala ɗin a yi koke-koke da abin da ya faru to na san irin wannan da yake an yi ba ɗaya ba biyu kuma dai yana da kyau a ta maimaitawa kamar ko ranar gadar na yi wata magana na cewa ko wani malamin mu da aka tambaya wani ya tambaye shi ya ce masa wani yasa kuke ta tunawa da ashura ne alhali abu ne da riga ya faru ya wuce sai ce muna yi ne don kar a manta kamar yadda aka manta da gajar don gajar ainihin ya zama mantaccen abun ka faɗa ma mutane za su kai maka garo ne mafi yawa babban idi amma mutane ba su san shi ba saboda mai ne an ɓoye shi to shi ma da ainihin ba don ana raya al'amarin ashura ba da ainihin ma an ce ainihin shi imam hussein ya rasu ne kawai sai ce ya tashi za shi kufa garin babansa sai ka san wahalar tafiya sai ciwon ajali ya same shi sai mutu a wani wuri da ake ce karbala sai aka bai zan shi anan shi kenan ba za a ce ba za a faɗi abin da ya faru ba kuma ko kuma ainihin wasu su ce malamai su ce an haramta faɗa saboda zai kawo rarraba tsakanin musulmi ko kuma wani dalili ne kama da yake ana taraya al'amarin ana taraya al'amarin sai ya zauna tara da masoya da makiya duk suna gani to raya al'amarin ashura raya zukata ne domin raya ta ne da ainihin abinda imam Hussein ya fito dominsa a cikin wasiyarsa wanda ya rubuta da hannunsa kuma ya miƙa ma ɗan uwansa muhammad wanda aka fi sani da ibn al-hanafiya dan amir mu'mini ne amma sai ana ce mashi ibn al-hanafiya hanafiyan mahaifiyarsa ce sai ya shahara da wannan suna haka amma dai dan amirul mu'minin kanin imam hussein ne to sai imam hussein ya danka masa wasiyarsa a ciki ya rubuta ne ce ainihin bayan shahadatai ne da salati ga annabi kuma ya da abin da ya shaida sannan sai ce kuma da yanzu ya fito ne ba fitowan tinkaho da takama da zalunci ba yana nufin kawo gyara a al'ummar kakansa yana son yin umarni da mai kyau ya hana mummuna to wannan wasiya tasa ta nuna takaice ainihin manufar fitowarsa ya fito don gyara ne gyara a wannan al'umma in ka ji an ce gyara me yake nufi abu ya lalace ke in ka ji an ce a gyara wannan motar to mota din tana da matsala ke idan aka tun da aka ce gyara al'umma to ainihin ana son a daidaita ta zama daidai don ta faɗa ta zama bis kai daidai na'am akwai wata kalma da muke ake ce mata ba mu da ita ma a hausa sai dai kila ma'ara ana ce mata maintenance da english na ga wani a madina irin masu aikin harami nan sai nake ce mishi wani bangare kake aiki kwana bi ban ganka ba sai yana ya ce man yana maintenance na ce mene ya ce ina maintenance ni dinga faɗa ban gane me yake cewa sai na gane ce ok maintenance yake nufi ya ce yana kowane bangaren mantanista ne mantanista to kun san shi maintaining yana nufin abin ya bashi kamar yadda yake ba gyara ba kenan ba wato bai lalace ba amma ana kokarin a tabbatar lafiya lau kamar kamar wato wuri ka shashare shi ka giga ba ma yi kora ba ka gogoje ko ina ka hana koran ma zuwa to kana maintaining kenan kaman kuma ita kaman kuma abin abin hawa musamman kaman jirgin sama mutane mota kila ce sun ta fara ƙara su kai wajen gyara amma jirgin sama ba a jiran sai ya fara matsala a ji a gyara in ya ba da matsala a sama fa ba za a yi fakin ne ba ka san mota ka ce tana ƙara za ka yi fakin a duba mai ke faruwa amma jirgin sama ne za a faɗo kenan saboda haka shi jirgin sama maintaining din shi ake ba gyara shi ake sai an duba komi da komi kafin ya tashi sun san wani mustapha wanda ya dan samu lalurar shi pilot ne yake ce man suna da ka'ida ne na cewa kusa ko noti akwai lokacin da yake to komin kyansa cire shi ake a sa samu ya ce ya taɓa zuwa gyaran jirgin sama a lagos daga maiduguri sai ya ga shi mutumin ya cire notin ya gan shi lafiya da sai ya mayar da aka gama sai shi ba zai hau jirgin ba don ƙa'idan shi komin kyansa a cire ne na ba ku misali ne da shi maintenance to maintenance ɗin al'umma shine bayan bayan ta gyaru ta zama daidai to kuma dole a yi maintenance ɗin a daidai haka nan in ba ka ba mene za ta sake lalacewa yawa to kun ga mishin ɗin imam shine bannan al'umma ta koma daidai kuma ta ci gaba a daidai ɗin da wata ibara a gyara ta a yi maintaining ɗinta manufa kenan to wannan manufar ta ya ƙarata a an gutsara kansa ba kai ga yin islah islah islah ɗin da ya fito ba kai ga islah ɗin ba sai ya karata a shahada to san ne muke cewa to shi imam Hussein ya yi juyi ta sai su tamaki ya juyi ya juyi ya yi saura ya yi juyin juya hali wani irin juyin juya hali ce ai wannan ba da kan nan nasa da ya yi a kan wannan manufa ya nuna maka cewa wannan shine abin yi ga kowa har abin sai ya tabbata wannan shi lokacin da lokacin da suka ce yanzu abin da suke so gare shi shine ya miƙa wuya ya mubaya ga yazidu to da abin a ce yayi ne lasa mahalla dama ba zai yi ba dama ba zai yiwu ba kaddarawa muke to idan a ce mutum ya da kaddara sai ce to shikenan ya bi yazidu to da wannan yana nufin kenan shi kenan an kafa wata sunna wanda za ta zauna daram wa ake bi wanda duke da iko ya yi daidai ko bai daidai ba idan kuma ka ce a ai ba haka ban sai a ce kafin husaini da aka ba shi zaɓi tsakanin a cire wayansa da mu ya ba ya ai mu ba ya yi ka kai shi ne saboda haka yanzu sai ya zama addini shine bin sarakai saladin aljau ko me suka yi kuma sai a bi su to amma sai imam hussein ya nuna cewa sai dai a cira kan nasa sai ƙara ta an cire kansu sai aka masu hankali za su fahimci cewa to ashe za a tsaya ne kyam a wannan tafarki ko kuma koda ko za a ba da rai amma ba za a yi sauran da sai muka ce ya kawo sauyi ya kawo sauyi sauyi ko babba wannan sauyin da sannu za a gan shi a aikace amma shi yanzu ya cimma buri ya nuna mu a duniya cewa ainihin ga inda addini yake yanzu duniya su fahimci to ina ne addini yake wajen sarakai take masu iko koko tana wajen ma'abota addini kuma wanne ake kasancewa tare da Allah ta'ala ya shawo yawon ladina amuru taqullaha wa kunu ma'as sadiqin su wane ne sadiqin din da zaka kasance tare da su anan Allah ta'ala ce wa kunu ma'as sadiqin kun san suna murguda ulul amri wa atiullaha wa atiur rasul ulul amri minkum sai suka ce ulul amri wai shugabanni ne to su ne sadiqina inda za ka ce masu ulul amri in wanda ya ce sarakai ne ulul amri sai mu tambaye shi to su ne kuma sadiƙina sai kire shuru ya ce kai yanzu sarakai ka ce masa sadiƙina masu gaskiya ma'ana kenan su cikin su masu gaskiya kenan ka san dole ka fara tunani ko zai ba su amma Allah ta ce ayyul ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin kunu ma'as sadiqin to ka san ko sadiqin nan dole zai zama tunda Allah ta ce ka kasance tare da su to ba zai kasance za su saba ma Allah ba ba zai yi ba akwai wani fitaccen malamin da ake masa kinaya da Imam al-Mushakkikin din ya sa shakka akan kowane abu Farul din razi wanda ya kawo abubuwa daban-daban ya sa shakku abubuwa daban gaske amma shi da bakinsa ya ce shi shi ba imamun mashakiki na bane tunda bai sa shakka isma din sai da zahara ba ba ya shakku kan wannan wannan za mu iya cewa malami ne sunni kan da ya ce amma ba ya shakkan cewa sai da zahara ma azuma ce saboda haka ba shi ba imamun mashakiki na bane kamar yadda suka ce masa to shi ma sai ce to lalle kan ayan kunu ma'as-sadiqina dinnan to ta nuna gaskiyan abin da shi'a suke faɗa. na cewa a kowane zamani akwai wani imami kuma na ma'ami masumi ne kuma lalle dole bi shi ya ce wannan abin tunani tun da an ce Allah ta yala ce kunu ma'a sadiki umarni ne wannan dole ne ka kasance tare da sadiki to su ne ne sadiki ya ce to lalle abin da shi a suke cewa imami masumi ne gaskiya ne don lalle sadikin na lura tsoro zama masumai yawa to shi kenan wato kun ga kenan yanzu an nuna maka hanyoyi guda biyu ne a sarari a zahiri ina kake bi ina ba ka bi ɗayan biyun nan imma tafarkin imam hussein ko imma tafarkin la'ananne yazid to tafarkin yazid shine tafarkin fara'ina fir'aunoni shine hanyar fir'auna wanda ya zamani da annabi Musa shine tafarkin Namrud wanda ya zamani da annabi Ibrahim shine tafarkin duk fir'aunoni da suka gabata da azzalumai da mujirmai da suka gabata da wanda suka zo bayan nan tafarkin su ne sunnan yazid suke bi ko kuma in ce shi ko sunan fir'auna zan ce sunan fir'auna ya riga su ga lura da cewa muluka duk gaba ɗaya kusan sunan fir'auna suke bi yadda fir'auna ya tinƙaho ya ce alaisa li mulku misra wa hadha al-anharu tajri min tahti am ana hayrun min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubi فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين وأن منطق فرعون ne ba ni ke da mulkin misra ba kuma wannan ƙoromo na kwarara ƙarƙashi na ma'ana nilu na ƙarƙashin ikonsa ne tunda duk arzikin misra a nilu ne to wa'annan to na ƙarƙashin ikonsa ne to ya ce ni na fi ko wannan wannan wanda ba ko a bakin kowa yake ba kuma yana nufin musa alaihi salam bai ma iya magana ba an ce musa yana yin yana to me yasa ba a aiko musu zaramuwa ba na zinariya suna sa zarambo shi alamar mulki a lokacin kambu ne kusan kambu ana ɗora a hannu kamar yadda ake muke agogo haka ɗin to sai a ɗora shi na kambu ɗin to wannan kambun nan na zinari ake to shi ne in ka ga mutum da shi a hannunsa to sarki kenan alamar mulki kenan a lokacinsu to shi ne sai ce to shi mai sa ba a wurgo mashi kambun shi na zinari in mulki na sarki a wurgo daga sama ce ga kambun shi na sarki ku ni ba gana ban yi wa wani gana na gana kuna gani ko kuma ya zama mala'iku su biyo shi ɗu suna raka shi kun san idan idan sarki zai tafi dogara ya su bi shi ɗu suna kare shi to shi shi Musa din nan me yasa sai a gan shi yana dogara sanda ko shi kare to shi sai haro to a ga mala'iku man suna bin shi ɗu a tabbatar da cewa eh haka a daga sama aka aiko shi ga zaran buwan shi na hannu zinari to kuma mala'iku ɗu suna bin shi kaga daga da su yana daga wajen Allah kenan to su mutanensa suka yi garo suka ce gaskiya ne fasta haɓa ƙaumahu ɓaɓawo istihfafi wato tafifi ne abu kamar shi sassauƙa ya mai da ya mai ka san za ka yi magana da yaro sai ka zama kamar yaro yaro ko in za ka yi magana da yaro ya kake kana magana da shi kamar yadda baba zai fahimta ne sai ka zama yaro yaro kai ma ka zama kaman kai ma sai ka magana kaman mutum yana jin ka bai san da wa kake magana ba sai dauka ko ba da hankali saboda za ka rika yin wayansu wasanni wasanni ne ko kamar dun sai ka san ko daidai mustawan hankalin yaron ne dun ya fahimci me kake so ka fara ko ba haka bane to shi so shi fir'auna ya mai da mutanensa kaman wayansu wawaye sai mai ya mai ya yi wasa da hankalinsu ya mai su kaman ba su da bayanta to su kuma sai suka bi suka ce a eko ba a eko shi mun san ina ina zaron bawon shi na jinsa to shi ina mala'ikun da suke raka shi haka ake mulki ba in sama suka aiko a gan ka ana bin ka tsuma na dogare to shi ko sarki ka gani ga kamu na mulki hannunsa in kuma ya tafiya ga dogare to waye mai iko kenan waye kamata a bi ba fir'auna kawai wannan kawai kawai dan wane ne mashi musa nan bai ma gaji sarautan ba zai zo ya rigima fasta hafa kamo fatahu innahum kanu qauman fasiki yawa su mutane fasik kaga kaga fasikai ne fasikan mutane hankalin su irin nashi ne shi za suka bi shi wallahi mutane har yanzu irin mandikin fir'auna suke ga yanzu sai ga kullum a wurin su wai in mutum yana da mulki wai shi za a bi kuma a samu waɗansu mutane ban san me zan ce musu ba to ba zan ce musu malamai tun da haka ake ce musu a gari su ce haka aka faɗa a cikin littafi an ce a geya ne wani wani lokaci wani cikin gwamnonin da aka naɗa wani wani an ya tara wasu ake ce musu malamai wani miƙe magana ni ban san me yake nufi bai faɗa ba ya ce ba wanda zai ja da gwamnati sai Allah kuma yake nufi faɗa ban gane ba wato ba mai me ma'anan ba wanda zai ja da gwamnati sai Allah wani abu yake a ransa yake so faɗa bai iya magana din ba ban sani ba amma abin da yake abin da yake nufi shine kawai ita hukuma ana binta ne komai ta yi kuma komai ta yi daidai ne shi yasa ce ba wanda zai dace ta wasu Allah maganin ba kan gado ba kan gado to shikenan wato in kuka lura wanda su ake ce musu sai su ce a tafau aya aya da hadisi za su fassara maka da shi cewa ana bin mai iko to an yi ana farko kuma har yanzu abin da ake kin har a lokacin yanzu da an yi hakan wanda suka zo suka yaƙi Imam Hussein su sun ɗauka iko na mai na wanda ke da mulki ne almulku liman ƙahar shi ne sa constitution ɗin jahiliya almulku liman ƙahar haka suka rubuta a jikin ƙawa allo sassa wanda dai fi ƙarfi shi ke da iko an gaba shi za a bi kenan ma in kai ka fi ƙarfi to kai ne da ke da iko an gaba sai a bi ka kawo to mutum yana iya fin ƙarfi ya dankar mutane su sa su bi shi dole amma a ce wai dama an Allah ya ce shi za a bi don shi bi karfi to wannan shi ne abin takaici dama shi za a bi bisa ka'ida ne wato ka'ida ne kun ga misali idan mutum ya kafa mulki kamar na fir'auna ya kafa yana yanka 'ya'yan bani isra'ila to 'ya'yan bani isra'ila su bani isra'ila da yake yanyanka musu jarirai sun yarda cewa haƙƙinsa ne yanka kuma sun yarda da yanka ba an zalunce su bane aka dankara musu dole yawwa ba don suna so ba to amma abin da mutane suke cewa in dai shi sarki ne abin da ya daidai ne kuma dole a bi shi abin ba da suke cewa ma Allah ma kai ce da abin a ce shi Musa alaihi salam da da ya zo sai gaida fir'auna ya ce da zai zo a masa wahayi sai Allah yana gaishe shi ina fago misali yana gaishe shi ya ce kuma abin da yake yayi daidai da yanzu aka faɗa wani yanzu a tattaro to duk jama'a zo faɗa musu gaskiya Musa faɗa musu ne Allah ya ce tun da yake ya ga shi za a bi to amma da an kira shi ne aka ce shi ya zo ya bi to shine nan fa ce a shi ya zama mabiyi ba zai yi ba sai dai a bi shi to abinda kuma dukkan muluk suke kenan na na buge da muku labarin fir'auna an kwaka lura yazid ma gaye yazidu su mutanen da suka zo suka yaƙi imam hussein sun ce shi imam hussein wai yayi tawaye yayi tamarrud ya bi sarki saboda mene wa ya kamata a bi a wurin su sarki to tunda bai bi sarki ba to za su yaƙe shi ko ya bi sarki ko su tsincika to kuma abin da kai ce har malaman farko irin sun yi irin wannan don an ce lokaci ba ta bayan ta asan da yazid yayi na Karbala shekara ta farko na hawan sarauta shekara ta biyu sai ya tura Dakaro Madina duk ansar da 'ya'yansu a wanda aka rage kuma ya hada sojojinsu suka yi mamata fyaɗe akwai abubuwan ba ma daɗin faɗa abubuwan da suka yi an sa akan tuna abu don a amma shi waƙen madinan ba a son faɗa saboda rashin daɗin magana na irin cin zarafin da suka yi kwana da kwanaki to an samu waɗansu ni ba zan so in faɗi sunansu ba amma yana na a tarihi ina faɗa za ce na zage zabai da suka ce da aka ɗago suka ɗago ta ko ba suka ce a ba a ja da sarki sun ji da kunnuwansu annabi ya ce abi Allah abi sarki shi annabi ya ce a yi da'a ga amirul mu'mini ne shi kuma yana nufin albin abi talibin su kuma suka ce tsarki ne a gini inda ya daga hannu ce man kuntu maulahu fa haza aliyun maula man kuntu ana nabiyuhu fa haza amiru shine da'ansa da'an Allah an fahimta ai ba ɗa'an kowane amir ba fa inda annabi ya ce ai da'a ga amir shi ne da'a ga Allah da'a ga amirul mu'minin ake ba ɗaya ba kuma wanda ya yafa ma kansa sarauta ya ce shi ne amirul mu'minin ba an fahimta ai to sun su haka suke kiran duk wani wanda ya sarki suna ci bashi wai amirul mu'minin sun ɗauka su title ɗin sarauta ne na kowane wanda ya zama sarki sai a ce mashaka ilahi sai kawai aka ce musu ranar ta asan da suka gama aka ce lalle tun da ke dai dakarun sarki ne kuma ana da'a ga sai wannan kuma in kwaɗau ko takobi kun fita da'a ne to kun ga mandikin fir'auna shine mandikin su shine kuma mandikin sarakan yau har yanzu cewa a biyayya ana yi ne ga wanda ke da iko ko ma me yake ko me yake to kuma a shekara ta uku bayan shekara ta farko ya kashe imam hussein shekara ta biyu ya halatta madina wanda ya tura da zakarunsa ya ce shi manzo Allah suna kiran shi da sunansa ya ce wani ya faɗi sunansa gatsar ya ce ya ce madina ɗayi ba ɗayi ba haka manzo Allah ya mata kinaya da ɗayi ba ma'anar ɗayi ba za mu ce abin ana kiran turare ɗib mai kanshi kankanshi ake ɗib ana ce masa kanshi ana kira ma turare haka na ɗib kanshi to manzara sai ce mata ɗayi ba wato ma'ana mai ƙanshi to sai shi kuma yazid ya ce to shi ko ya sa mata suna natina mai ɗoyi natina wato mun dan faɗi barin da shi ya faɗa ne maganar da tsauri cewa ba muhammadu ya sa mata suna ɗayi ba to ni na ce mata natina aka yi ramuwan gaya akan ansar da suka taimaki annabi da aka koro shi daga madina suka kare shi da dukiyoyinsu da jinainansu da na 'ya'yansu aka je duk wanda ya saura aka yanka na masu magana da an magana shi an zage sahabbai to shi cewa ake can gida akwai sahabi a ci a kawo shi a yanka shi kamar yankan rago sai da ga bakon guda a madina sai wanda ya gudu shi ma wannan sai ma sun rufe magana ba su son magana na suka mai ce ku ba da daɗi magana abubuwan da aka aikata ba su da daɗin faɗa amma sun aikata miyagun abubuwa don an ce ainihin a wannan shekaran an faɗi adadin matan da suka yi cikin shege daga dakarun yazidu to shekara ta uku sai je rubda ka'aba shi kuma ya ce ba kuna cewa kuna da ka'aba ba kuna cewa wai tana da tsarki in je yanzu to zan je in hau kanta in sha giya in gatsiya bayan ya baje ta aka sake ginawa ya baje ta katangogin ta duk suka wargaza aka sake ginawa to shine zai je hau ya sha giya to akan za shi ya sha giyan ne Allah ta'ala ya je ya kawo ƙarshen sa ya kan shi mulkin nasa shekara uku ne da 'yan watanni shekaran farko ya kashe imam kusan shekara ta biyu ya kashe shekara ya ta'asa a madina shekara ta uku ya rubda kawo zai tafi ya haukanta ya sha giya Allah ta arce wannan kuma ya sa kana suna faɗin suna cewa yazidu wai akan hanya ya sami ciwon da suke ce maza ta jan masokiya ciwon ciki ne ya motsa haka suke cewa amma dai abin suna ɓoye-ɓoye ne don inda masokiya ta ta kama shi mutu da ciwon ciki ai ya kamata a ce ainihin aka bizne shi ko ya kamata a ce ainihin an masa jana'iza a wuri kaza an bani nema ya masa sallah kuma ga inda aka bizne shi ko to amma ba wannan ba kabarin ya zira son sau shi ma ba son su faɗi labarin kai shi ba ce nake son muku ba yanzu abin da nake son karfafa shi ne sauraɗin imamu Hussein wanda ya nuna mana hanyoyi guda biyu ne hanyar Allah ta'ala hanyar annabinsa hanyar ausiya ɗin annabinsa hanya ɗaya ke hanyar Allah da manzansa da ausiya din manzo hanyoyi uku na faɗa biyu ne ɗaya ne rak wace ce hanyar Allah hanyar annabi wace ce ta Allah ce hanyar ausiya ta waye shi kenan hanyar Allah shi ita ce hanyar annabi ita ce kuma hanyar ausiya to ɗaya hanyar ita ce hanyar fara'ina hanyar fir'aunoni shine hanyar yazidu to a waƙen karbala abinda aka nuna zaɓi ne tsakanin biyu shi imam hussein ba zai yiwu ya zama ya yi saranda ba da ya yi saranda da ya kashe addini kuma ba zai yi kashe addini ba tun da ya fito don min ya raya addini ne saboda ka yi wannan ba da ransa da ya yi shi ne rayuwar addini na manu mai waƙe ne yake yi wannan kamar imam hussein ya faɗa amma na ce musu lisan hal in kana din muhammad lam yastaqim illa bi qadri fa ya suyufu khuzimi ba shi imam ne ya faɗa da bakin sa ba an ba alwara ai in dai addinin muhammad ba zai tsaya kyan ba sai da sai da kashe ni to ku ku ta kubba ku kan mani ku kuma masu ku caccake ni Imam Hussein ya faɗi wannan kalmomi mawaƙi ne ya faɗa na yabo amma ya faɗa da amana ce mashi lisanul hal wato kamar shi a aikace abinda imam ya faɗa ke tsayuwan addinin nan ba zai yiwu ba sai da kashe imam Hussein to in haka nan ne to lallai to ga kan a ce sai ku ba ku irin kibiyoyi ma ku cincike ni masu masu ma ku riga ne domin mene don addinin ya tsaya kyau ta nan aka san cewa ina addini yake ina ma abota addini to tuna ashura raya wannan saura ne ta imam kuma tabbas da wannan ne addinin nan zai dawo dara shi yasa ka ga wasu na jin tsoron ashura suna jin tsoron ashura sosai yana ba su tsoro suna ganin waɗannan abubuwan bayan sukan ta izgili su ta izgili da ashura ku kenan kuna yanzu ka duba ka masu masu iya da ashura ga watan nuna kamawa yanzu za ka gobe in za ka ji ainihin a dubobin juma'an su suna cewa ainihin a yi azumi azumi ne an ruwaito wanda ya azumin tasu'a da ashura ko Allah ya fi masa zunubinsa ne ko na shekara ne ko yana daidai da menene su ta falolo faɗin falolo irin wa'annan shi ne kawai abin da su a kuma suna cewa ai su shi a ba su yin azumi ran nan kuma azumi ya abu mai mai kyau to mu azumi in ban da ranaku biyu da aka haramta ranar karamar sallah da babban sallah su ba a yin azumi amma duk sauran bukukuwan mu na murna azumi ake yi duk biki sai ka zaka sha mamaki mun biki ana azumi ne to kuma dai bahaushe yayi daidai da ya kira bikin idi din nan bai ce masa sallah ma'ana ana sallah ne sallah yana ibada to mu duk duk sauran bukukuwa banda wa'annan biyu duk idi banda ido idai ne to ana azumi idin karamar sallah ana son ma ka ci abinci kafin ka je masallaci idin babban sallah kuma ana so sai ka dawo masallaci sannan ka ci abinci in ba ka layya an fi so ma ka fara da wani abu daga cikin layyanka shi ana jinkirta cin abinci akan yi azumin kwana tara na farko ranar goma ba a ci mashi azumi sai a kame baki har sai bayan bayan idi to sannan a ci abinci to sauran bukukuwa duk da kuka sani to ana azumi don haka ranar maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azumi ake kuma biki biki ne amma sai azumi sai ai bude baki cikin nishadi sannan ranar nisfa sha'ban biki ake shi ma ana azumi ne yau mu da hawal ard azumi ake ranar gadir azumi ake haka nan duk ranar duk ranar mawali sai ka ce azumi to zaka sha mu ana azumi don murna ne eh haka ne banda banda wa'annan biyu budu ranar murna mu mana azumi ko ba lura da wannan ba to su banu umayya ne su ma murna ne sa suka suka suke azumin ashura murna ne akan murna ne akan shammati ne ai saboda duk bukukuwan musulmi in banda idai ne ana azumi ne saboda haka sai suka kirkiro azumin ashura inda ya zama suka kirkirarren hadisin ma wato hadisi ne ma mai ban alaji kun san in sukan yi sukan yi magana sai sai su kisa hankali in ka sa masa hankali sai su shuru sai wani garo su sai ala kai shi an ba an rubuta kai kuma kana da hankali ka karanta ai sai ka sa hankalin ka ko aka ce wai da annabi ya je madina sai ga yahudawa suna azumin ranar ashura ce me yasa kuke azumin wanda suka ci ayaran nan ne Allah ya tsamar da Musa daga Fir'auna ya tsallake da bani Isra'ila da ruwa suka wuce ranar ashura ne shi ya sa muke azumin sai ce ai mu muka fi kusa da Musa fiye da ku saboda haka mu ne aula da mu wannan azumi wai sai ce ai ce har aka suka rubuta hadisi fi suka ce hadisi ne to amma sai su kuma suka zo suka ce shi annabi bai ashuran ba wai amma ya yi asu'a wai sai ce to baɗi kuma kun san tasu'a ran tara kenan ko to sai ya yi tasu'an ko mai yasa kuma ga gobe ashura sai bai sai bai yi ba sai ce sai baɗi kuma zan yi ashura wai sai bai kai baɗin bai rasu duk suka rubuta to amma inda ka sa mu sa hankali malam annabi ya je madina yaushe yaushe annabi ya tafi madina ya isa madina duba tarihi gani a rabi'ul awwal ya isa madina sha biyu ga shi yahudawa na na madina to sai ya gansu suna azumin ashura to yaushe gani kenan ku ga mini da ashura ta zo ba ya ji a rabi'ul awwal ba to rabi'ul awwal shine wata na nawa na uku al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul awwal shine wata uku to kun ga bayan wata kamar tara da kwanaki a wani goma sai gansu suna azumi ko sai tambaye su sai suka gaya mashi dalili sai ce ai mu muka fi kusa da Musa fiye da ku mu ne mu ya kamata mu to kun ga yanzu ya gani ne yace za a yi kun ga da shekara ta dawo sai yayi a tasu'a ko ba haka bane to amma bai sami yin ashura sai ce bada zan yi ashura to sai ya rasu to tambaya shekara nawa annabi a Madina a wannan hadisin ya yi nuna shekaran shi biyu ne da yan watanni ko ba lura ba ya je ko ba ka bane hadisi ne ai duka ai za a sa hankali ya je ya gansu yaushe ya gansu ba amru haram da ya zo to kun ga bayan kaman wata nawa kenan tara na goma ko sai ga ashu sai shi to shikenan to amma tun da sun yi ne kaga ba zai ashura mutum da ba zai ba zai ashura mutum da ya gansu na yi sai sai shekara ta dawo sai ta so a kun ga shekara ɗaya kenan ko sai ya ce to baɗi kuma zan yi ashura ɗin to sai bai kai baɗin ba to ƙurungus kun ga annabi bai shekar uku ba kenan yi a madina amma kuwa ka tambaye shekara annabi nawa ne a madina goma cur ya shiga a rabiul awal a yawa fati a safar yawa ya shiga madina rabiul awar sha biyu yau fati safar ishirin da takwas a shekara ta goma sha ɗaya kenan farkon shekara goma ta sha ɗaya shekara don an fara kiran hijira daga daga shekaran da ya je shekaran farko shekara ta goma to sannan kuma idan ka ce mana ai duk bai lura ba ne suna ta tayi ne shi bai san suna yi ba sai a ƙarshe ya gani ƙarshen kafin ya rasu ne ai sai gan suna yi sai mu ce to shi ma ɗauko tarihi malum makaranta shekara biyun ƙarshe na annabi a madina babu ba yahude ko ɗaya an hukumta banu kainuka da farko banu nadir aka yi sulhu da su akan za su ɗibi kayan raƙuma su bar gada suka tashi suka koma haibar da fadak sai kuma daga ƙarshe da aka bayan da aka yakin handak aka koma kan banu ƙwareza don su sun mara ma gangamin ahzab baya aka su aka hukumta su ƙarshen su kenan so an shekara biyun ƙarshe na annabi a a madina babu bai hudu shekara shekara aka yi handak tun bayan handak babu bai hude sam zai shekara ta takwas a bai shiga maka shekara da ta bakwai aka yi haiba shekara tun handak ɗin ko sun yi tun kamar shekara ta shida ne to shi kenan kaga tun shekara kusan shida ba mai hude a madina to kaga ba za ka ce mana ai a ƙarshe ne gani ba kaga wannan hadisi na ku kirkirar ne ba wani ba wani banu umai suka kirkiro suna mana kuma ba ranar ashura Allah ya tsamar da Musa alaihi salam daga Fir'auna ba a duba tarihi yana nan so suka ce kuma duk komi da komi ma na kirki wayar nan ne wayar nan ne Allah ya karbi tuban Adam rannan ma ya saukar da shi da shi da Hawwa a doron kasa rannan ne aka tsamar da Nuhu daga a jirgi aka yi ruwan ufana duk dai ranar ashura ne kuma ranar ne ma aka tsamar da ibrahimu daga wutar namaru da ranar shi ma ran ashura ne ranar ne kuma kai duk alkhairin duniyar na ma to ranar ne to har ma wani yadda ta kirji na da ma waje ce shi ma annabi ran ashura a gaibe shi to ya ga kowane alkhairi ran ashura ake sai ce to to amma ba su da karfin harin su faɗi babban alherin da ya fi kowanne da ya faru a ashura shi ne su ce nan ne banu umayya suka kashe imam kwazain shi ne alherin da ba su son su faɗa amma shi ne alherin da suka ɓoye sai suka ce duk alheri a rannan ne don kasancewa kashe imam hussein ma shi ma babban alheri to tun da ranar biki ne kuma sai ka azumin su kai muna lokacin buɗe baki ƙarfin hali ne ba su da shi abinda suke so su ce kenan me yasa kowane alheri ya faru ya faru nan ashura sai kuma ya zama kashe imam husaini shi ma ran ashura ne to kashe imam husaini ya zama mene kenan yawa abinda suke so su ce mana kenan abinda suke so su ce kenan ƙarfin hali ne ba su da shi na su faɗa amma shi ne abinda suke nufi don su sun yi tabarruki ne da wannan rana suka kirkiro abuwa daban-daban har da cewa wai wannan mutum ya tattara ya tanajin abin da zai ci na shekara ya aji nan ma tsakanin mutanen mana akwai akwai ka'idodi da yawa suke da shi da cewa wai suna ce mashi rannan ranar cika ciki suke cewa wanda duk ya sake rannan ya kwana ya ba bai cika cikin shi ba to duk shekara ma duk zai fama da yunwa ne to haka nan duk suka baibaye wani duk banu umayya ne shan mati suke wato murna suke da sun kashe imam hussein sun kawo ƙarshen gidan annabi muhammadu ba shi ba annabi suke ce mashi ba wanda shi a murnan yazidu ya faɗi wayansu kalmomi wanda kuma har da littafan suna za ka ga sun kawo yan nan ya ce la'ibad hashimu bil mulki falah wahayun ja'a wala khabarun nazal yace banu hashim sun wasa da mulki ne ba wani wahayin da yazo ba wani ma abin da aka saukar daga sama ko shi bai da wahayi ba mulki ne kawai kuma shi ma irin maganar fir'auna mulki na hannunsa aka kawo masa kan imam Hussein ya tasa a gabansa har ya zungura da da kafansa ya ce wannan ya sa sannansa yana zunguran haji ya ce wannan ya ce ubansa ya fi ubana uwarsa ta fi uwata shi kuma ya fi ni to amma inda ya ce ubansa ya fi ubana ai an yi hukunci tsakanin ubansa da ubana ubana ne ya yi mulki wato yana nufin abinda amur bin as ya yi dinnan ya ce ainihin domatul jandar ya ce ainihin su cire abu musu alasir ya cire nasa shi kuma sai ce ya tabbatar da nasa to an yi hukunci kenan to ai babansa ne ya yi nasara ba baban shi ba ya ce inda ya ce uwarsa ta fi wata wannan kam gaskiya ne saboda bayar za a ka kwatanta ba kalbiya da kwarai ba kwarai shi a wurin yazidu ita sai da fatima ta zahara ba ƙuraishi ya ce kawai shi kuma a wurinsu ba ƙuraishi ya fi kowa daraja saboda saboda amma ita shi uwarsa ba ƙuraishi ya ce ba kalbi ya ce akwai wata kabila sunan su kalb to ita daga kabilan kalb aka auri uwarsa saboda uwarsa ba kalbi ya ce to sai ce tutun da yake ba ƙuraishi a zai ta fi ba kalbi saboda ka yarda shi wato wannan ita Fatima ta Zahra tana da wani matsayi a wurin Yazid ban da zanto wanda ba Quraish la shi ba yana kan da matsayin yar annabi ce ita ba Quraish ce kawai wato ko da uwar Imam Hussein wata mace ne a cikin Qurayshawa shi ta ba Quraish ce kawai ke ya ya ganta ya ganta ke ce to ya san ba Quraish ta ba ba kalbiya amma sai ce to amma inda yace ya fi ni to ba gashi ba ga kansa nan yanzu to ya fi wani kenan ba ku ga irin mantikin fir'auna ba alaysa li mulku misra amma ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yabi kun ga wannan wannan wala kasanjar ba ya iya magana ba ni ne ya fi ko shi wannan to tun da ga kansa an tsunku an sa a gabansa to wa ya fi kenan wa shi shi kuma yana zan a kujerar mulki wannan kuma kansa da an kawo to kuma da aka yi hukuncin a dumatul jandar to ai ba an ce ubansa ne sarki ba kaga shi shi kaga uban yazid ya fi kenan to ana shi yanka da aka ce aka kiran sallah sai imam Hussein imam Azimar Adri Abine ne na amsa kiran sallah to duk lokacin da ce Allahu akbar sai kuma sai sai kafin nan kai wani mai hudu ba ya hau muhimbari ya wasa ya wasa ya zidu ya wasa ya zidu ya wasa ya zidu ya ce sahabi dan sahabi ubansa sahabi kakansa sahabi haka wannan irin daraja malam sahabi dan sahabi a shi ba sahabi ba ne babansa ne sahabi kakansa ma sahabi saboda kaga ya samu wa'annan darajojin to sai koma yana cikin yi da imam zainul abidin bai daure ba sai ya ce ya miƙe ce tabballaka tabballaka ayyuwar hadin tirmaka ga wannan ka tirmaka ka sai da layaranka da dan abin duniya sannan sai ya ce mai zido ka ba ni izi in hau wannan katakan magana bai ce mashi mumbari ba in hau wannan katakan magana sai ce a sai suka ce da Allah ka kyar mutane ba za a bai da wannan magana ba suka ce a yi ce ko ba ku san wannan ba in ya hau ya magana zai wawaita mu da gidanmu gaba ɗaya suka ce wannan dai gashi ma kai yana fama gashi a cikin zarka yana fama da rashin lafiya shine zai ce a ko ba ku san wane ne ba su mutanen su ba suna ganin ga sarki wannan kuma ga wani aka amma me zai magana wai sarki na jin tsoro to da ƙarshe dai sun sai ce ya hau da ya koyi ya hudu ba aka ce yana hudu nan har ma wasu kofin giya na su ce a hannunsu yana faruwa su ba su san 'ya'yan annabi ne aka hau saboda an ce musu su yazidu su ne su ne su ne ahlul baiti su ne dangin annabi sace zan wannan mahaifiyarsa yar annabi ce shi abin ya ba su mamaki tabbatan kaga abin da su suka kitsa ma al'umma cewa wa ake bi sarki kawai ake bi ba su san waye kamata ba su san annabi ba san yarin yana nan kuma bayan mulkin banu umayya na shekara kamar tis'in da wani abu da asafa ya fawo mulki farkon cikin sakonan banu abbas to wasu 'ya'yan sarki na banu umayya su saba'in sun zo fada suka yi masu rantsuwa bisa saki su da ke suna da wani abu da irin wani ama suna wannan imam sa yanzu ina jin alittafan su da an rubuta wani haka wani mutum yana iya cewa in bai kaza ba matarsa ta su ko kuma bai yin ba ta su kuɗin kamar ce in yamma ta yi bai shiga gidan nan ba matarsa ta saku to in bai shiga ba ta saku a wajensu yawa mu a wurin ba tana nan a matarsa ko ya shiga gidan ko bai shiga ta nan ba a saki da wannan to su suna saki da suna ce mashi rantsuwan saki amma a cikin littafin zaka an ce haramun ne mutum ya rika amma kuma suna karban shi sun ce haramta mutum ya rantsuwan saki amma kuma duk da ka san in mutum ya kuma sai a ce matar ta su in ya rantse akan in dai abu kaza ba kaza ban ci ba ta sata su to shikenan su wa'annan abin nake sun ci su wa'annan su 70 yayan sarki suka je fada suka suka rantse rantsuwan sakin matansu cewa ƙarya suke suka ce ba su taɓa sanin cewa manzo Allah yana da wasu dangi baban da su to yaro ne an haife shi tun yaro tun yana karami ana ta cusa masa ra'ayi ana cusa masa ya girma akai an ya girma a fara kuma an ce su ne dangin annabi aka ce ai shi alidin nan ba ma balarabe ba ne wata kabila ana ce masu daila ba daila ne can wajen turkiya suke kawai zo yana ja da harar baiti kuma ba ya sallah har ma lokacin da aka ce an kashe alibin abi talib wai sai suka ce za shi masallaci sha ma suna ya fara sallah ne ya fara sallah ne wai a hanyar sun ce a hanyar masallaci ne wai za shi masallaci ba a cikin masallaci ba shi amiru mai a cikin masallaci aka kashe shi amma aka ko in ce ibn marjam la'anatullah ilayhi ya sare shi ya ya yi sujada ya dago sai ya fi kuma ya fito ya tsara masa takobi amma sai suka a sham sai suka ce yana hanya za shi masallaci sai sham masu na ce a ya fara sallah ne saboda an ce ba ya sallah ko wani ba dai lame ya zo kawai yana faɗa da ahlul bait su ne da ahlul bait muawiya da babansa abu sufyan da sauran gurin umayya su ne iyalan annabi to wayannan mutum saba'in ko bayan mulkin su bane shekara to kun ga farkon mulkin ke to bayan mulkin da shekara tis'in da ana abu ku lura wato ai ainihin an yi abin da ake ce mai jil har guda uku kun san jil generation an yi jil kamar guda uku in kai aka shekara tis'in kasan duk shekara kakan kamar yi jil yanzu jil ɗin iyaye da na tsakanin ɗabaka ɗabaka tsakanin iyaye da kakanni da sauran sai ka ga duka kamar bayan shekara ɗari za ka ga an sami jil wajen guda uku tsakaninka yanzu da kakanka wanda shekara wanda ya rusu shekara ɗari da suka wuce za ka ga cewa kamar ana cewa kamar hura uku kenan kaga hura uku kenan yani da babanka ya wuce kakanka ya wuce tsakanin sai har ma kan kai ma kan zama oban kaka ma in an kai shekara ɗari to shi kenan ku ɗauka lura waɗannan shekarun duk an ɗauka ana ta koyar da mutane abu har suka girma a kai ba ba maki su suka suka ci su ba su sani ba su ne dangin annabi wai suka ci suka rantse in ƙarya suke matan su sun saku shi ba su taɓa sanin annabi yana da dangi ba banda su to abin da suka ɗauka zai wanzu kenan kuma wallahi abubuwa da dama da suka ci har yanzu suna nan daram kuma yanzu in kai kana magana to sai mutane baka garau shi saboda shi tun yana yaro haka ake fara kuma duk littattafai haka suka ce kuma ƙarya ne kamar yanzu maganar da ke mako na na batun azumin nan da cewa komai da komai na alkhairi a ranar ashura ya faru duk ƙarairayi ne amma yanzu zaka ga mutum ya tafi yana ya ga maka wannan sai hawa mun bari ya ga maka ranar ashura aka ala ka ɗauki ban adam ranar ashura aka tsamar da nuhu daga da dufa ranar ashura aka tsamar da ibrahim daga wutar namaru ranar ashura aka tsamar da musa daga fir'aun aka tsaga ruwa ranar ashura zai zai ga maka wannan kuma shi ya karanta ni an ce haka ne kuma ƙarairayi ne amma zai faɗa kuma duk shi da ƙarairayin ya zama shek yana shan hululu wanda banu umar suka gama abubuwa da dama da suka ci zanakin iyalan annabi suna nan daram wanda ya da in ka daga kana dagwa sai su mutum sun ci akan kawo kana faɗa da addini wasu a wurinsa kai addini kake zo ka tumɓuki islah ɗin da imam hussein ya fito yi kenan ya kawar da wa'annan ya tabbatar da addini to sai su waƙen ashura kuma sai su yi ta ƙoƙarin su su izgili da shi ka duba ashura sai su ta izgili da ashura wani sa baƙaƙen kaya kuna ta zo kan kirji kuna ta ife ice bai to zai dawo ne ba an kashe shi ba wasu ma da cewa to ba da aka kashe Imam Hussein to ba shi dan aljanna bane da shi aka kashe to kuna kuna kashe kuna kuna rokan kirjin mai kuna bakin cikin mai ne ba to bakin cikin da muke yi shine na abin da aka rasa abin da al'umma ta rasa sakamakon wannan ta'asar da aka yi domin fitowar da ya yi domin islah fi ummati jaddi kawo gyara al'umma kakansa da umarni da mai kyau da hani ga mummuna wannan abin da ya karata a tsanki kansa wannan abin da al'umma ta rasa abin ta kai ne da a ce al'umma ta samu wannan al'amari ya faru da to da komai lafiya to sannan kuma cikin izgilonin da suke yi da al'amarin afi wai shi a suka kashe wasu iya suka kashe hussein kuma sai ga mutum wai kamar yana da hankali ba kamar yana da hankali an ce mishi malam kuma ya kamata ya zama tun da ya yi karatu kila ma a ce mishi dakta kila ma a ce ya kamata ya sa hankali a cikin magana wai na ji wani da irin wani ya ce ai sai da zai na ko da ke baka ya ce mata ba ni ne ke cewa sai da ta shiga kufa mutanen kufa suna kuka sai ce ta ce kuna kukan mai ne ai kuka kashe hussein to kaga ya tabbata cewa shi a suka kashe shi to ita sai da zainab ba abin da take nufi kenan ba su mutanen kufa da aka shiga da kan imam Hussein suka shiga kuka suka ga alaman kuma lalle gashi gari jaja zo ya koma sama ta yi jari sun ɗauka ma da nan za a kashin alƙiyama ne wato jaja zo sama ta zama har ta rika ɗigar da jini to sai suka shiga kuka sun halaka shi ne take ce musu kuna kukan mene ai kuka kashe shi ba wasu suka je suka sa takobi suka cire mishi kai ba an fahimta ai taɓar da shi da suka ba su je ba sun taimake shi ka an fahimci magana wato abin da ke zo ko da kuke nan ai da ba da kun tafi kun je kun tsaya kun yaƙi wajen kare shi da haka nan bai aku ba yanzu kuna kukan mai ne to kuma har yanzu akwai makasan Hussein har yanzu shi ma wannan da yake magana yana kokarin cewa shi ne zuga shi ma makashin Hussein ne dun da yana nan a lokacin Hussein da shi ma ba ko dai ya zama da shi aka kashe shi ko kuma ba zai yi komai ba shi yasa ma ra'ayinsa yanzu ya zama irin yana neman ya ce wai abin da suke nufin wanda suke goyon bayan Hussein su su gani ai ga shi su ma sun tabbatar a littafin su cewa su suka roƙa musu takarda suka ce yanzu ce ya ka ne suka rubuta mishi takarda suka ce zo kuma har suka muslim bin aqil ya karbi mubaya a madadinsa ga mutane da yawan gaske haka ne amma daga baya sun canza sun koma sun yi mubaya ga yazidu saboda haka sun je karbala suka kashe imam hussein a matsayin shi'an wane ne ku gaya mini shi'an yazidu yawa kana goyon baya har nake cewa nake cewa to ai da yawan su masu su izgili nan da ake ce masu yan izara su ta izgiri iri-iri to ai su da can iyayensu yan ɗariƙa ne su kuma a ɗariƙa an haife su sun yi ɗariƙan su ma daga baya suka izalance ko suka salafance to kafin ka salafance ko ka izalance ai ga da kai ɗan ɗariƙa ne ko to yanzu muna ya ce maka ɗan ɗariƙa don da kai ɗan ɗariƙa ne in ka ce mashi a ai kai ɗan tijjani ne ya ce mashi a ganin to ba ubanka ba tijjani ba ne kuma kai kuma ba za a tijjaniya kake ba ka fita shi zo ai ya fita ce to shi ne kake cewa shi asu kace imamu zai zo su suka rubuta masa ka ce zo sun sun rubuta da yawan sun suna son ya zo ne su bi shi a matsayin sarki ai ma ba su kaɗai su ba akwai wanda suka bi ma imam Hussein din daga Makka to kimanin mutum dubu aita jama'a da yawa lokacin da ya sama sun fahimci cewa za kisa ne ya ce musu to yanzu wannan duhun daren ya zama ku kariya duhun da ke so ya tafi tun da yanzu ana neman raina ni suke ne raina suke nema saboda haka wanda ba zai tsaya ba ya surare wannan dare din ya bashi dama duk suka surare sai kalila iyalan gidansa da sabansa iyalan gidansa duka su goma sha takwas da sabansa sittin wanda aka duk aka kashe kowanne ya dake duk ya masu uzuri ma yana cewa ku har cikin iyalan iyalan gidansa akwai akwai akwai ƴaƴan musulun bin aqil sai da shims to ya ishe ku an kashe baban ku ku na na salama muku kuna iya tafiya suka ce ina ai ba da su sallama shi a wannan hali wannan ma ya ce ba wa da kana iya tafiya ce ina kowanne duk suka dake ‘ya'yan gida da ‘ya'yan gida da kuma sahabbai kowane an ce mashi yana iya an warware mashi komai yana iya tafiya suka ce a sai dai su mutu ba dai su bashi ba suka nuna irin sadauka a irin wannan to wannan sadaukarwar ne shi ne zama babban darasi ga kowa da kowa kan cewa haka ake tsaya kyam a tsaya tare da gaskiya ya yi lazina amurta kullaha wa kunu ma'as sadiki akwai ɗaya daga cikin wannan wanda yake cewa mun tabbatar da cewa ko mu zai same mu muna kan gaskiya ne saboda mun tsadar muna tare da kai to haka ne kada ta da ma'abucin gaskiya ko mu zai same kai same ka za ka tsaye za ka tsaye dake ne haka nan su kai to kun ga saura ɗin imam kenan ya canza to wannan canji ainihin an so a bizni amma ina bai biznu ba bai bizna ba duk kuma izgilin da izgilallu suke yanzu ba su iya bizna wannan hasken shi da izgin da suke har sukan ta nu- sukan nuna a wani suna duk- dukan jikinsu jini na fita su kirna wato ga ashura ke to akwai wasu mutane da suke dukan jikinsu jini na fita amma ba shi- ba su ne ashura ba ko lura ma da mafiyan ashura in mutum ya zaka kallon talabijin yanzu akwai yanzu yanzu talabijin akwai channel sai dai kira mutum ba su kira ba su su gani ne ko don ko a labaru labaru ba zan ce maka labarun channelolin in- in- laba- labarun duniya irin su wanda irin su na na kafafen wa- yammacin duniya da- ko ma na laraba za su gaya maka ba amma zaka ga in kana da bukata akwai akwai- a- in ka duba na- na na musulmi zaka gani in kana kallon eh, press tv za ga yau suna ta nuna kai tsaye ana yin tasuwa gobe kuma za ka duba ka duk kullum ana nuna maka ashura wuri da wani za ka duba ka duba ka nuna cewa kamar almanar wanda aka ga an nuna maka garuruwa daban-daban ga taron da ake tashi sannan kuma in ka duba wasu canaloli ga sanan wanda suke na addini ne ba da zama akwai ma wani channel mai suna karbala shi mubashir ko da ma ba ashura ba da da ta- ta- ko da lokaci yana channel ne sunan shi karbala ko da lokaci shi yana ya sa kamaransa ne yana kallon karbala din kai tsaye za ka riƙa kallo ba labari za a baka ba Yawa. to za ka ga kusho da na mutane za ka ga cewa kuma ko ina ne ake ashuwa to za ka ga cewa ba- ba dukan jiki jini ya fito ne ashuwa ba amma akwai masu irin wannan ana samun su a wajen indiya to kun ba mamaki a indiya a sami wannan su a wurinsu burgewa ne kusa a indiya mutane mu- mu- mu- mu- ai, masu addinin hindu za ga mutum an sossoka wa'insu zobba na karfe a bayansa an an an an sa an zobban na karfin an sa san kuɗi sun zama bangaren bayansa sannan a haɗa da wani igiya a sa shi yana jan wani amalanke da wa'annan da bayan da wa'annan zobban suna masa zafi jini na fita yana jan amalanken su kuma suna ciyarin din shi ya burge kenan ko mutum ya zauna a cikin in, eh, toka mai zafi ruwa sai ya ɗauka ya zuba a jikinsa a ce eh, yana- ana ƙwananan toka mai zafin gaske ya dunga shafawa a jikinsa ana ana ciyarin ɗinsa ko in su irin abubuwa kan duk hindu suna yin wannan saboda haka su a wurin hindu burgewa ne shi ne ba shi- mai yiwa in shi ɗan hindu ya ga irin eh, ɗan ashura ma yana dukan jikinsa yana fita ce a a zai ce yanzu na ga addini to shi burgewa ne a wurinsa ko ba lura ba a wurin su su burgewa ne mu a wurin mu nan ba ba ba- ba su akalla ne ba su ga muna yi ba to dan me za ku ce mana dukan jiki jini ya fito in ana yayin da ya wuce mu shine shine shine shine ashura ba shine ashura ba amma akwai masu yin haka su a wurin su kuma su a- a- a- al'adun da suka tsiro a ciki suka girma a ciki burgewa ne a wurin su da da- ko ko alwa ba ba kowa da kowa yake yi ba ko su ma ba kowa da kowa yake ba wasu ne suke yi amma sai kaga sun dauko suna nuna cewa wuce kamar shi ne ashura to ala ala dole sai sun nuna ashuran nan a wa- a matsayin wani abu wanda yake a munin kama amma na san suna jin haushi suna jin haushin ganin taro da yake mai yawan gaske da ke taruwa suna jin zafi ya suna ganin jin zafin yadda suke ganin al'umma suna ɗamfare da wannan bawan Allah zuciyar suna tare da shi suna suna jajanta abin da ya faru suna kuka kuma da gaske ne suna kukan ne bisa daga cikin zukatansu suke suke alhinin abin da ya faru suna ganin cewa wannan abin da yake abin da yake nufi kenan abin nan da ya- ya- ya fito domin sa dagowa yake ko a lura ba dagowa yake sai an bashi ko wata magana da na yi wani lokacin wani ashura da wani ajin arba'in ne ba ashura ba wanda waɗansu kiristoci suka shigo cikin mu aka yi suka yi arba'in to har sai na magana kan cewa to su suna cewa wai wani irin addini ne har da kirista ko kirista su wani gurin ku haɗu ko ku- ku duk- duk kun to addinin ku ɗaya ne kuma sun ce to ai shi imam hussein na kowa ne ya fito ne don neman tabbatan adalci da kawar da zalunci to kuma kowa yana kin zalunci yahudu ne shi ko musulmi ne shi ko kirista ne shi ko ko dan ma ko dan communist ne al'amari ne na mutuntaka in kai mutum ne duk abin abin da duk duk wani wanda ya je abin da ya faru a Karbala in shi mutum ne to dole zamin duk abin zai dame shi zai ga cewa ba- wannan wani irin zalunci ne mutumin nan bai ba ku ga wani sharri daga gare shi ba alkhairin su ba gani kuma nufin shi alkhairin ko ku same shi a falalin daji ku ce ko ba wani makasi sun kunciyar kansa kuma ya iya dakewa ya fuskance ku yana muku wa'azi har ya zuwa ƙarshe wannan irin sadaukarwa wanda ya tasiri akan mutane daban-daban to al'amari ne na na mutuntaka in kai mutum ne ya shafi kowa ne shi yasa ba mamaki in ka ga ainihin kiristoci su ma sun shigo ana yi da su ko yahudu sun shigo ana yi da su ko kuma ma wanda masu wasu addinan su ma sun shigo duk suna yi ba wani abu ne illa wannan shasiya ya burge su ne kan cewa sai sauran kaddaransa a tafarkin da ya imani da shi akan neman tabbatan adalci da kawar da zalunci kuma kowa da ka sani yana kin zalunci kila sai shi azzalumin kansa ko iblis mai gidansa wanda yake son a yi barna amma kowane mutum adi masoyin adalci ne maƙiyin zalunci ne to kaga to kuma kaga abin da imam Hussein ya fito domin su kawar da zalunci da danniya da tabbatar da adalci to kuma bayan duk jajen da muka yi da kuka da abin da ya faru har wala yau kuma a lokaci guda a lokaci ne na albishir na cewa wannan wannan yana nufin dagowan addini ne to mun sha faɗa ga dangane da su waɗanda suke ganin kamar su za su iya ashura ne a wannan ƙasa don su ashura kamar shekara arba'in da suka wuce ai kusan ma ba a san shi ba ko arba'in shekara arba'in cur da suka wuce an san ashura ana cika ciki ake yi a kasuwanci daga baya wani wasu suna cewa cika ciki wai ba kyau shi ma sa bakin kaya da dokan kirji duka wai dai dai bid'a ne ce to shi kenan ko cika ciki dai bid'a ne mu kuma wayannan jaje da muke yi ba zai taba zama bid'a ba tunda tunda na farko sun yi har manzon Allah ya kukan ashura sai mutane su yi kuka ashe ai na cikin ajiyar littafan ku a cikin littafan ku in kun duba in kuna in kuna da karantawa za ku ga cewa lokacin da aka haifi Imam Hussein aka ce Ummu Salma ta ɗauko shi farko dai zan tsaka muku kulfan da labar kafin mahaifuwan Imam Hussein an ce Ummu Salma ta yi wani mafarki wanda ya firgita ta mafarkin da ta yi shine ce ta ga an yanko nama a jikin annabi sai aka sa mata akan cinyata nama annabi aka yanko da jini sai aka zo aka ɗora mata a cinyata sai ta farka firgi hankalin ta ya tashi sai ta gaya ma manzo Allah sai ta ga yana murmushi sai sai ta ce sai ta ce sai ce mata Fatima za ta haifi yaro kuma za ki reni yaro kun san ana to ana cewa mutum ya zauna akan hijir din mutum saboda jariri noma ne akan dora shi akan akan cinye ne saboda sai a ce ai ya girma a cinyan sa ne ko kwaciya suka ce ma abin da Hausa ce ya girma a kwaciya suke cewa wajen wajen kwantawan ya jariri kenan ko so su ma ma'ana a cinyan sa ne tunda anan anan akan dora jariri kana jin suka zai da yake tsohuwar Hausa ya sace mishi kwaciya ce ai kwaciyan sa ya girma ana shere ne shi saboda ba yana nufin fi'ilan yana zaune a nan ba ne tunda yaro in dan shekara bakwai ne makare ne shi za a ce ya girma a hijir ɗinka ne ya girma a a cinyanka amma ba ya hau cinyan ba ne ya zauna ko ya girma ma'ana kai ka kula da shi to don shi imam hussein lokacin da ya kuma hannun ummu salama ya riga bayan wafatin sai da zahara ne to kun ga fi lokacin kuma aikin kun ga ya girma amma amma sai ya koma hannunta to sai ita ta rike shi ai don haka ma yake ce mata umma umma yake ce mata dogo da kun ga ita kakarsa ce amma tun da ita ta rike shi sai yana ce mata umma to sai to lokacin da aka haifi Imam Hussein na kun ga kun ga dama a mata albashi da cewa wannan jaririn ai ba to ma'ana naman daga an yanko cikin annabi ma'ana wannan bangaren annabi ne ko shi wannan kamar an bangare ɗebo jikin annabi ne aka ɗora mata wato nan gaba wannan bangare na annabi ita za ta rike shi ma'anan babarkin kenan ita kuma sai ta ga abu da abin da ban tsoro a yanko na ma tsora maka ce to shi kenan to da aka haife shi sai ta ɗauko shi jariri an ɗauko shi a kyalle ta kawo ma annabi to kun san nawa ne aka kawo jariri za a ta murna manzan Allah ya karɓe shi da murna sai ta fita ko ta ɗauka wani abu ne ta dawo sai ta ga yana kuka rurus kuka da murya na fita da ƙarfi ba wai kukan sharɗe ba murya na fita da ƙarfi sai ta ce "Ah, mene ne haka ya- ya rasu ba me zan gani haka kana riƙe da jari kuma kana rusa kuka lokacin wani hali ya kamata a ganshi yana yana murna ko sai a ga yana rusa kuka ta ce mene ne wannan nake kan sai ce mata ai wannan jibril ne bata ga jibril ba ya raga mata ga jibril na amma ba tana ganin jibril ba ne ta jibril ne ya zo yake ce mini wannan ɗanaka fanɗararren 'yan al'ummanka za su kashe shi a wani wuri da ake ce makarbal sai ya ce mata in kika so zan iya baki jinƙa daga turbayan wannan mahali inda za ka ce shi sai ya haka ya kai ta ga miƙa hannu haka sai ta ga hannunsa cike da yashi sai ya bata ta sai ta zuba a kwalba ta yunƙe shi ba ta taɓa gaya ma kowa wannan magana ba sai ran da shi imam Hussein zai fita zuwa zai bar madina sai ya zo wajenta ya ce ya umma ya madina na zan maki ban kwana sai ta shiga kuka ita tana da labarin abin da ya faru ta ɗauka shi bai sani ba. sai ya ce mata ina kwalban nan da kika zuba yakin nan sai ta yi haka ce ka san ka san wannan magana ne ta ce ba ta taɓa gaba ya gaya ma kowa ba tunan da manzo Allah ya fita yashin nan ta zuba a kwalwa ba ta taɓa gaya ma kowa ba sai gashi da zai fita ya ce ta kawo mashi mamaki yadda ya san magana ne ita muna bar gaya ma kowa ba sai da ɗauko da mai kawai ya sumba ya shaƙa sai ya ce mata ya miƙa mata ce in kin ga ya zama jini to an kashe ni ana kashe shi ko ta- ya ya zo kwalban ya zo ya juya jini to kun ga manzo Allah ya jaji mutanen gidansa sun jaji sun kafin nan Jaji- jajen nan zaune na abu ne kuma sannan kuma a yi masu umarce mu da mu rika yin jaje din ya zama lokacin jajen mu ne Mu- mu dinga tunawa da wannan waƙi din kuma ta jajen abin da ya bawo to jajen nan namu me yasa ke damu wasu mutane tun da mu muke jajen mu ko ai sa ke zamu zamu mutane suna ganin abin yana haɓaka ne kamar da ke ce shekara abin da suka wuce al'adan cika ciki ne ana yanzu ya kau yanzu kuma ashura zo ya zauna to makiya ba su kyale mu ba sun ta kokarin ta kowane hali sai sun kawa da da- da hiloli ne da wani irin abu ne har ta kai ma dai har suka fara buɗe mana wuta wace ab ku ba ku san muna jajen an, an kashe bayan Allah ne ba ku ba ku gane wannan ba saboda haka yanzu da- mu- mu da muke jajen an yi kisa sai kuma ku zo ku kashe mu sai mu fasa ai kun ƙara ne yanzu kun ga lokacin daidai wannan lokaci kamar da ke ce muku sai ya zo jajen mu na bana ya zo duk da tuna ranar kudus don kudus shekara tara da suka wuce ya auku daidai wannan lokacin da aka buɗe wuta a zaria a taron kudus aka kashe mutum talatin da hudu kuma ce muku da zama yake ce muku akwai ma shekara hudu da suka wuce da aka buɗe wuta a kofan igor sequoia tsakanin sequoia da secretariat aka kashe waɗansu ba'adin yan uwa sannan kuma aka kakkama wasu wanda har yanzu suna nan tsare a a gidan yarin kuje haka kun mu ko da lokaci muna muna tuna wa'annan waƙoƙi ne to babban waƙi ita ce wannan ashura to haka lokacin da muke tunawa in ku in ku a a wurin ku za ku kawar da tunawan ne da harbi sai dai ku haɓaka to na san har bara sun harbi sun harbi ashura faru sun harbi hash- ashura a a zaria suka kashe mutum uku ne ko ciki har da yaro na ah, muhsin ba da masi abba ashuran bara sannan kuma a nan ma sun haukata ko amma dai bai kai ga an kashe wani ba to har muka kice musu muna nanata musu cewa ko ku yi harbi ko kada ku yi harbi ba za mu taɓa fasa ashura ba tsarin za su mara kuma harbin ku sai dai ya haɓaka ba za ku taɓa rage komai ba da haɓaka abin ya dunga haɓaka kenan duk tsoron su kar ya dunga haɓaka ba su ganin da ya haɓaka din iraq a dama can ana yi an daɗe ana yi kuma jama'a suna zuwa da ƙasashe daban-daban amma yan shekarun nan sai ya juya ba abin da ba su yi ba a karbala har harbi da suka je suka mamaye ƙasa har harbin abin suka yi da igwa daga wajen gari ya fada da dazon masu tafiyan arba'in da masu ashu amma duk da haɓaka ya ta tai wani taron ashura da na gani shekarun baya tana ya kai shekara kamar nawa ko ya kai ashirin da suka wuce najin ya kai ashirin sai wani a bbc ne wani mai bayanin su da ingilishi sai yake cewa duk wanda ya ce yake ganin cewa waɗannan mutane ba za su iya tafiyar da gwamnatin musulunci ba to faɗa kawai ke ya ce nan abin da kuke gani ke ku tare mutum kamar miliyan shida ne suke wannan taro ba 'yan sanda ko soja amma komi na tafiya lafiya ba to ina jin su kudan baki ne bature ne abin ya burge shi ne sai ya faɗa to da yake kuma kai tsaye ne da ya aika musu rahoto ne da sun cire to amma sai ya zama mubashir kai tsaye ne yake faɗa yana ce wannan taron da kuke ga miliyan shida wannan shekarun shekara ashirin da suka wuce ne taron ashura a karbala miliyan shida to yanzu ko yanzu ai kaga nunnun kawa ma zai yanzu ka game da ce in ka zaka kana kallon channel mai suna karbala bai yana na maya nuna wani kai tsaye zaka ga irin wujudin mutane ainihin yadda suke da dafifi a da suke jajen wannan lokaci to wani abu ne wani kuma shi wannan yana jin wannan shi wannan baturen zumuɗi ɗi bai shi ya faɗi wannan cewa ne zami abu a tsare tsare ana tafi da komai lafiya lau abin kuma ya kafa dawa to banda wannan shiga tambatsa ko ina to a wannan ƙasar tamu na san muna tsare shekaru kamar ina jin wani shekara ne dubu da ɗari biyu da sha bakwai na jin da sha bakwai ne ana lissafin garuruwan da ake zaman makokin ashura a najeriya sai ana cewa duk wanda bai ga garin su bai kawo sai ana cewa yanzu garuruwan sun kai talatin sun kai arba'in kafin ƙarshen ashura garuruwa sun kai sittin da wani abu kamar ta mamaki sai kuma aka shekara ta dawo sai aka sake ƙari samun ƙari aka ce ai an yi ashura a garuruwa ya kai tis'in sai ga abu ya sai ana cewa yanzu ya kai ɗari da wani abu yanzu majalisi da aka fara bana an fara aka fara cewa yau yanzu an sami ɗari biyu da ashirin yanzu a kai ɗari biyu da talatin da hudu to a jiya dai sun ce ɗari biyar da hamsin da ɗaya kuma ƙaruwa suke wato komin girman gari sunan garin kawai ake rubuta kamar abuja zai za a je a ce abuja ne kawai kaduna kaduna kawai zare za a ce zare ne kawai kano ma za a ce kano ne kawai to amma in akwai wani ƙauye kusa wanda su ma suke sai a sa sunan ƙauye an lura ai amma in a cikin garin ana yi a wurare daban-daban daban-daban ba su ake rubuta ba za a ce za a fara sunan garin ne kawai ko da ana yi a wurare daban-daban ne a garin za a faɗi sunan garin ne kawai amma in akwai wani gari kusa a waje wanda aka magan shi daban ne to sai a sa sunansa kun ga ba a sa na unguwanni kenan ko yawa to na garuruwa ne kawai suke sa birni da ƙauye ya zuwa jiya dai sun ce ɗari biyar da hamsin da ɗaya to na san kuma yanzu ma kira ma ya ƙaru saboda domin sa ce an ba su ga garin su su turo sun sai to su ma gagarin su ma suna yi da hotuna gashi na wani wani suka ga hotunan kuma zaka dauka wani babban gari ne sai ka ga kamar karamin gari ne amma mutane hulululu to kuma kaga da yara yawa yara kanana ya san na san waɗannan tsofaffin da suka yi suka yi mana buɗe mana wuta tsinannu daga ɗan shekara tamanin yana kashe yana kashe yana kisan kai ko me zai ko yaushe zai rayu zai rayu zai yaushe ne oho yanzu ma fa haka ba ba ya jin daɗin abinci ba in ya ce ce bai ji gishiri ba a zabga gishiri ce babu amma shi ne ke kisan kai shi da ke shekarun masu karga sun kare mutum ya haura tamanin yana kisan kai to yanzu to yara yara ƙanana to kaga ku abin ɗagowa kenan to kun ga kenan ashe sauran imam hussein shi ne aka amsa wannan talbiyan nan da ya yi kiran nan da ya rika yi lokacin da ya zama shi kaɗai ya rage ba mai taimako ya kiran harmin nasirin yansuruna to wannan ne fa ake masa tarbiyan shine ma'anar labbaika ya Hussein da wasu wasu wasu wawaye da masu soka wai wai wai wai wai an wai an ce a Hussein wai ana bauta masa ce to to ku tambaye su masu cewa ya Hussein din su me suke me me suke nufi mana in kun ji sun faɗa ko ba ku yarda ba sai ku ce haka suka ce wanda duk ya ce maka ya Hussein yana nufin ya yi talbiya ne ya ansa masa ne wannan kiran nan da yana neman taimako yayin da abu ya kai ƙarshe ya zama ba mataimaki sai imamu zain abinin shi kaɗai yana mafa da rashin lafiya ta karkara ya fito da ƙyar da ya ji wannan kira sannan shi ce masa yadda zainab ta ce ta mai da shi don kar a bar gidan annabi ba magaji to wannan kiran da ya yi a falalin daji to shi ne har yanzu ake masa tarbiyya yanzu ku shu da na mutane da kake gani da fibi duk suna tarbiyya ne ga imam hussein suna ce mashi labbaika ya hussein kuma wannan in kaga labbaika hussein ne inda inda ya yawaita ya yawaita yawaita karshe me zai faru ko an ki ko an so na san ma an kirin makiya su suke yazidawa za su ki su ne fara'ina su ne fir'aunoni na marudawa fir'aunoni yazidawa tsinannu da anannu wanda suka ce so za a bi ba ba a bi Allah da annabi ba to su kuma suna so karshen su ya zo insha Allahu azim tabbatar addini ne da wannan muke muke ƙara tarbiyya muna ƙara muna ƙarawa wanda ya wanda ya ki in ya so ya fashe ya mace amma mun dinga labbaika ya Hussein ke insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi